warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu masara muna miki gode wa Allah muna gode miki dama daga cikin alhamdulillah na mun ɗan bayani akan cewa akwai shirin malamin mu zai zo da yi tambayi ko na awa ɗaya haka ko da rabi ko zuwa biyu da abin da Allah ya dara aka samu kuma idan ya zama haka aka yi addu'a da biyu za mu ci gaba da zakkar karatu da ganin addu'a baya wanda ya yi Allah ya nuna wa saboda haka da malamin nan ya doka za mu yi kawo da makarfan don ku ga Allah ya kara ma'anar gudu da shi a kan wata lamar shi da
sai ka ji a kai zan kai wani ya zo sallah ya zo a gara wadanda
سيدنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله تعالى على كل حال واشكره سبحانه وتعالى على حاله وعلى محمد وعلى آله وعلى آله وعلى آله ومن هذه العالمين وعلى ya ce abin da mutane suke so ƙarƙashin wannan mutunci ne ilimi ke tattare ƙarƙashin wannan mutunci ne samun ƙoshin lafiya ƙarƙashin wannan mutunci ne nisantar da cikin da musulman da nau'in kamata domin idan ka ji tsoron Allah baka yi komai da kowa domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa karwa kullum da biyu da kuma fita da kawai ko ya kuma yi da Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa inda khairar zaki takwa mafi cikin guduri shi ne guduri نتقوى نقول الحمد سبحانه وتعالى وتتقوى أدل يمكن تشيني يؤدل الله سبحانه وتعالى يشيني كريم كريم شكاكي أروح جدا بكاشا إذن يشي كبير كبير أدل تعجي أروح جدا يشي كبير sannan kuma abin da masu alaihi salatu wa salam ya ce kai kai abin take in ya ce ka bari ka ba abin take domin takawa ba tana tafiya karkashin karkashin jin umarnin Allah da barin hannun Allah subhanahu wa ta'ala hanyar na tafiya karkashin jin umarnin Allah da manzuta da kuma barin hannun Allah da manzuta. Takawa ita ce gudunin da idan kana da ita za ka iya zama ba shi ba sha, za ka iya rayuwa inda babu mutane. A wannan gun Allah subhanahu ta'ala zai almuta ka da dukkan abin da ya bukata. a takaice da kawa idan ka same ta ka zama so kai dan gasar Allah domin ka yi wa Allah yadda ya so shi kuma zai yi ka yadda ka yi so kamar yadda ya gaya wa mun annabi cikin annabawa da musulmai ya ce shi kulli kama uku a kulla ka kama so yake ka kasance ni yadda yake so yadda nake so ka kasance nuna zarka shi zarka ɗauki maka yadda kai kake so wanda shi ne matsayi da tufa yake ce mishi makamu wanda da yawa wanda ba su ɗauke shi ba suke fahimtar cewa wani ne wani ne aka nasarta mishi da matsayin Allah ba haka ne ya yi wa Allah ne yadda Allah yake so shi kuma Allah yake yi shi yadda yake so ma'ana duk abin da Allah ya so take Allah zai yi shi cikin kamar ya ce wa abu kun ne abin da ka wuce ba shi zai ce wa abin kun abin da ka wuce ba duk abin da ya so Allah zai ce wa abin kun matsayin na Allah ne Allah ne yake shi saboda ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake so kuma yi wa Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake so din nan ba wani da wani yake so domin wannan yana nufin ka rabu da hawanka da abin da ranka yake so na jin daɗi ko kuma wanda kuma yana wurin da yake da wahalar da su domin haka Allah ta ba ta shawar da shi ba wa'amma min khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'an al-hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa yake cewa wa liman khafa maqama rabbihi jannatan a can ya ce fa inna al-jannata hiya al-ma'wa aljannan ma ba kwaya ɗaya ba ce aljanna guda biyu yake yake shi yake في ولمن خاف مقام ربه جنتان domin haka ne rabuwa da hawa-hawa ɗin abin da ranka yake so ka rabu da shi ɗin wani asasi ne cikin asasi tarbiyya wani asasi ne cikin asasi na tsoro da kuma saidu da lafi ba domin haka ne wani yayi ta ƙoƙarin ibadunsa iri-iri yi azumi yi sallah yi sadaka yi sada zuci abubuwa ne da Allah ake kusantarsa da mu ya yi ta yi amma bukata bai samu ba baya yi shi ƙuri da shi da Allah ba sai ya ga Allah subhanahu wa ta'ala a mafarki da ke ja'ili ne ga Allah subhanahu wa ta'ala a mafarki malaman تعبير في اجتماع الأفراد مثلا سؤال الإمام لا يجوز كما في ابن سيرين كما في ابن شاكين وكبلي وكما من ينسى أقوام الرسول سيدنا أبو بكر في إجماع الجواز الجنوبي على سبحانه وتعالى ليجنش على وجهي لتسين الوصول إليك Ubangiji na ta yaya zai isa mutuncinka mutanenka da mutum shiga na baka da ta'ala ka shi da sadar ka ta aji sai ka tafi waje na ba na ma dama tattare da kai mai sadar ka cikin ba da wanda shi ne duk wanda ya sa za ka ga da yawa suna wani ba da lokaci suna da wani jikin da ya zai kuma fi da yawa jikin juna ba ba ya wani ga yawan karatun kuma ga talatin abubuwa da yawa na wani shi da wani amma da kan wanda cikin shi ne ba su cikin wani canadi wanda shi ne ke shi da kuma shi da Allah da zuwa wani annaba shi ne da kowa da hawa. Kuma da kowa da hawa ne alamar cewa kare da aure ba za ta yi da abu kawai da shi kan kanka ne rashin da aure da kuma da kowace da ya ba za ta yi misali wannan da shi ne dole da da yake zanne da ya sha a cikin nan zai ce yana so duk da yadda yake cikin wannan riga sai da cikin gida da rigar da ya ce yana so ta a sanya wata da ce yake son sai da domin gashi haka komin tsadar abu komin can abu sai abin ya kai ga matar ka ta aure matar ka ta aure kamar yadda ba a gona zo an tsarawa da matan su na aure da kuke so suke tsaka biya wa muhajirin sadaki muhajirin yawon tabbacin ka sun fita daga bashariyar ku sun yi intilafi daga bashariyar ku sun fita sun da kuda saboda haka ba ki yayin kula da kura yana gobe da wata tabbuwa da aka bashi wanda yana shi ce yana santa sai mutum baki a ce zai baki shi ne zai taɓo na taɓuwa zai taɓo saboda karɓar baki ko da hali cikin sahabai ya ce da wasu kawai masu ya ma'aiki wani abu ne ke so ya ce ne kake so ya ce taɓuwa da ke kanka shi ma'aiki ya tashi ya shiga gidan cire da sanyi da ta ya ɗauko wannan ya ba wa wannan sahabi sai sabon yanzu suka bi bayan shi suna aibanta shi suna cewa wanda zubar da ma'aiki sai in zai yi baki yake sanya ta sai ka zo ce kana so ya zo cin ba kuma ka san da cewa shi baya mayar da da abin da ya zo ya kuma baya على رسلكم على dan saurara ni yace ba na ce da ma'aikata na da ke tabuwar da su zai sai ya shi ina kuma wannan tabuwar da ma'aikata ya yi kanta da tabuwar da zai kuma tabuwar zuwa zan yi na ake da yi wasiya da ba mai da to idan muka duba a gaskiya yanayin rayuwar da suke yi ya yi nesa ga kusurci da da tsarin rabu da muke so suna muke so mu da shi kuma tunutun saboda za ka tsowa maƙocinka za ka tsowa ɗaukuwanka musulmi ɗaukuwanka wani abu ba ma wai a fiye da yadda kai kai kamar da Allah su rahama ta ala shi da shi da su kowa da dawa wa imanin kawai wa imanin hajjawa ne wala ya su rahama ta ala shi da ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ina da dubu goma banda ita ban da wani ka zo ni da wata bukata ta dubu goma ka ci ya mallama ita zuwa da tare da ni na sani ba ni da komai a ƙasa saboda haka takawa ɗin tana tafiya kafaɗa da kafaɗa ne da rabuwa da tsarkai ma'ana kamar abin da Allah ya ce ka bari shi da manzansa kai ka aikata abin da Allah da manzansa suka ce ka aikata har samu ginshiri na rayuwar mutunci da Allah mutunci da mahaifa amma dole ne sai ka rabu da hawarka sai ka rabu da hawarka malaman wannan sha'ani wa imam abu hasan kushiri in su abu abdurrahman kulani in su abu mu'ayi al-abdurrahani in su al-imam al-hakim ganka ganka malaman wannan sha'ani irin su a kwanji a kurtani irin su a rajiyatu a jami'a ire-iren su da yawa sun na kansu ijma'i masu wannan lamarin cewa rabauta da zuwa su Allah san baya yi ba sun ijma'i cewa dole ya yi wannan na daga cikin ijima'a ɗin su abubuwan da sun faye iyayenmu na da da duk matsalolin wannan al'umma na ƙarshen zamani matsalolin duk sun tattaru ƙarƙashin rashin ruwa da hawa kowa ko yake kawai shi shi shi da al'umma abinci ne kai ka kai ka raba sai da yaranka da matanka ko cikin gobe ko za su yi ka kuma wani yana da yunwa babu a kafin abin da ake so ga mutu kuna so wani a kafin abin da ake so ga mutu shi ne yanzu wani ya samu tsoron da zai zai kasance ba wani ya sha ruwa kai kan cikin ruwa ya kashe ka irin wannan rayuwa na rabuwa da nan rai shi ne ake da kasance cikin wata rayuwa wanda samu da kyar ci da kyar sha da kyar kusa da akwai wata hadisa da waƙiya da na wakana a zazzotun yamama ko yamama ko alfashiya na gani cewa a yamama ne yakin da yin abubakar kusa da suka sa a wannan yaki su bai su jama'a sun halarta a tsakiyar yakin nan aka shiga cikin wani yanayi na karancin ruwa ga yaki ga ciwa aka samu wanda bai wuce shi ɗaya ya shayar da shi ba da aka ba wa ɗaya daga cikin su kusan goma ne a kewaye guda ɗayan ya ƙi sha ya ƙi sha ya miƙa na gaba da shi shi ma ya ƙi sha ya miƙa na gaba da shi haka ruwan yana kewayawa tsakanin duk kishirwa ya kashe kowa wannan yana gani idan ya sha shi ya rayu dan uwansa ne to bai rabu da hawan sa wace ya so kansa ya ji dan uwansa sai mika wancan shi ma wancan ya mika wancan ruwan yana kewayawa tsakanin duk kishirwa duk kuka mike shi ma kamar da akwai hadisa da ta auku wani ne ya dafa abinci mai daɗi ya dafa abinci mai daɗi irin wadda ake bukata a shi zai ɗauka ya ci sai tuna cin bata in ya ci ya sakan sai tare da saboda haka ya ce a kai ya wuce shi ba ya kai wa makwashin da makwashin sa ya tuna wani shi mai shi a kai masa a haka abincin ya kewaya ya zo gidan wanda gidan wanda aka dafa abinci a gidansa a nan ya ce Allah ya so da wannan abinci ni zan ci ne a haka ya zo ya ci wannan ya kewaya ya zo gidan da shi abinci saboda haka wajen tsawon da bayani ba gaskiya ku je ku nazari kun ci gaba ɗayan mu zo mu nazari gaba ɗayan mu wannan ita ce masarauta sautin samu Allah ba za mu samu Allah ba sai mu kawo sautin kusanci ma'aiki ba za mu kusanci shi ba sai mun ga dawo duk irin ibada da za mu saboda ba karancin ibada shi ne matsalar da yawa da cikin wannan al'umma muna da wani ko wasu da za ka san kullum suna da Qur'ani sauka fiye ma za ka zaune masu da layin tuba ko zuwa shirin karatu na alƙunci komai irin da koyi ba da akwai amma gaskiyar lamari za ka iya samun wani yana sauran karni a wani amma yana tare da wannan kasancewa tare da hawa kudu ita ce ta hana shi tafiya yana nan inda yake sai shekara yana sauran karni a wani tsakani jawo yana nan inda ya tashi da wannan kuma to saboda haka abin tambaya a shi tunda takawa da muka fara magana a ce idan ba ta haɗu da rabuwa da san rai ba ba za a samu tafiya zuwa ga Allah da kuma ta yaya za a iya rabuwa da san rai in kana so ka zo da san rai a hankali tireni za ka yi ba haka kuma kawai za ka yi yaya za ka yi tire ka ɗau wani abu wanda ka fi so wanda ka fi so a haka ko ka yi kan wani abu za ka ranka zai na jin wannan abu a farkon lokacin da ka fara zai na jin wannan abu ba haka haka an za ka gobe ka kuma ranka zai na jin abu amma ba kamar irin zuciya ba jini ma ranka na zai ji abu amma ba kamar irin zuciya ba har za ka zo kai training din ranka cewa inda gidanka ne wanda kake zaune a ciki banda wannan gida ba ka da wani gida gidan ne da yaran ka da matan ka da wani duk a gidan sai wani aka kore shi a gidan haya shi kenan sai ka je ka nemi wani gida na haya ka zo ka ce ka zo ka shiga wannan haya ka zo ka shiga wannan gidan ba haya na ba ka ba na ba da kyauta sannan kuma ba za ka yi wannan gidan da ka ba shi kyauta a ranka za ka kai wannan matsayi saboda komai da komai ta jirgi ne ana sabawa rai ne kamar ne al'imam kofir ya yi a cikin shi ba ولو كالطفل إن تؤمن شاب على رب الفضاء أو إن تعطيه ينفعه yake cewa nan kudin da muke magana muna so a rabu da nan misalin sakamun jariri in ka kyale jariri zai kai shekara goma sha biyar ma zai zo ya sha nuna ƙato da shi zai zo ya sha nuna in ka kyale shi ba zai ji kunya ba shi ne in ce domin shabba ala kuke fasa'i wa in tasimu kuma ka yaye shi ko da ko da ɗan kare ɗan karami ne ka yaye shi aka hana shi shan nono ya zo ya sha ba ya zo a ki ba shi a dan ka mutu ya zo ya sha ba a ki ba shi ta ko ya hakura ya bari ko da dan jarumi ne to wannan mutum shi ne a asal tabi'a da na kuce za ka yi cire ne din kanka haka nan kana cin abinci Allah da ya ce alaro ka ɗauki noman da ka ɗauka ba haka sa a bakinka kamar yadda ya ce ba ka bayar sannan ko isharar da za mu baka a irin wannan training din da kake wa kanka don ka rabu da hawanka ba wai Allah zai barka ka sha wahala ba a duk lokacin da wani abin da kake so ka haƙura ka dangana ka bar wa saboda Allah take zai ɗauki hukunci na wannan zai kawo mana jini da wani ba wai kawai an ce ka yi ta shan wahala ne kai wannan ka zauna da yunwa a ba haka ba ne zaka na samun nata'i take Allah zai tura ma wani abu fiye da wannan ko cikin wannan dan ya kara maka yakini wannan abin da ka fara yin sa kan ka cika kuɗi ba zai kare ka kai shan wahala ba Assalamu alaikum a saboda ni azumi na addu'a da yi ba muka fito za mu kaɗai da wani tambaya da ke tafiya da kayi tambayar da ke dama a tabarbuki ne kamar mana ne ba mahalarci mahalarci a zama da za a yi ba muka shi ne sauwa mana cewa hanyar sharar makon da wutar nan ina ganin da ana yawa ba ma wanda ni kai na na amfana da wannan jawabin da ne na amfana da shi saboda ta da ce
Bani a tsakanin
Allah ya bada mana alheri wanda ya faɗa bayanai ne a kan wasu lokuta kaɗan amma gaskiya yana so duk da kuke amfanin mu rayuwar mu na duniya da lahira don saboda bayanai ne wanda da su yi jini da sassan yi kwakwa su da kwakwa su da su kama sai dai ko da yi hada yayi da azumi da wuja za mu kuma mu roƙi yanki ya fi mana bayani ko ɗari a kan sha'anin aure saboda na saba na ainihin abin da ya za a su ke yi ko da ɗan mutuna da aka ba ta wata
shi batun aure abu ne wanda yake tsarin Allah subhanahu ta'ala ya kunya haƙoƙin jami'ai guda biyu duka wa ashiruhum bil ma'ruf ma'ashara zama lafiya da kyautata zama ishra da mushiya tsakanin ma'auratan gaba ɗaya gefe guda a mutum kawo kuma da hawama da ɗaukar ɗawainiyar matan a kan maza misalar ba mutane da cewa malayu ko biyar da kuma ministan ya shiga yake gaya wa annabi adam da hawa kada ba ku kura kun wani aikin da zai janyo shaidan ya fita ku a cikin gidan aljanna sai ce idan shaidan ya fita kuwa cikin gidan aljanna ya ce ba sai ka kai annabi adam kai ne za ka zuka shawa ba hawa ba a abin da ya za saboda duk ɗawainiya na mata yana kan maza ya fara maganar da ta tsuniya fara ya kula nukun janna kuma nuna jannati amma ya ce fasashka fasashka ya kawo dalilin da isbat domin wannan mashakka din zai dawo kan abin da aka yi shi kadai idan Allah ba wata wani shi ne a fi jaru da uwa mun halittar ka gane ɓangaren nan shi kenan haka nan fasari hatun ƙari shatun hafi zafin da raini na hafi da za wanda ɓangaren mace ce ne ita kaɗai wato ba a ba amma an umarce ta da kunci wanda yana san mata da ba haka na irin tsarki wannan haihuwa ta kan mutu ko ينشد من ساعات من ساعات ومن قدر عليه وينشد من عشاء الله ينشد على المسلمين yin abu ne wanda saboda yawan auratayya da ake a mujtama'a a yau tun gabanin ka kai musulmi a wani kasan ita ma ta san in an aurar da ita ne a kanta saboda abu ne wanda yake masu da sauran amma abin da yanzu nake so ne so ka shi a nan na saba a wata fatawa ce da nake jin al'allama sarkin kano saboda al'allama ne malami muna so a shi da ma a sarakuna su kasance irin sarakuna waɗanda ake tattauna batutuwan addini da su suke kuce wata mawai irin wannan cewa ya kuke wata fatawa cewa magidanta wato na haƙura da mata da ɗaya ko kuma kada su yi wuta a wasu duk da wannan fatawa ta sabbaba kace da ke cikin wannan al'umma amma yana da wajihi karɓaɓɓe menene wajihi karɓaɓɓe in muka duba da yawa din mutane ba sa duba abin da shari'a ya shi gida misali ni ne iya samu na da mace da rike mace dai ba ina da wani samu da ya tafi mun maimakon inganta rayuwar matar da nake cuta in muna gidan haya mutum ne na nufin mutum saya ko ba mu da abinci ko shekara mutum da abin shekara mu aji babu da shi ba da kowa a mutuka da yara da mata da wannan samun da na yi maimakon inganta rayuwar matar da nake da ita da yaran mu to sai in je da wannan kuɗin in je in biya wani sadaki daban ta haru a wuri wannan na gaskiya kuskure da Allah shi fata wurar amdama sarki sunusi yana duba wannan ne domin aure na fari ba wai aure na biyu ko uku ba Allah subhanahu ta'ala shi yayi da ya ta hafu su ne na layi ta hannu hatta yi na kuma wanda ma bayi da aure Allah ya umarce shi da istighfari yayi hakuri ya kame kansa wal yasta'fu alladhina la yajiduna nikahan hatta yuhniyahum Allah sai Allah ya wadatar da shi ya tabbata in yi auren zai yi ke ta abinci guda ya aure haka hadisi ya zo mani tsaba a biyu ba'ata ɗin alba'ata wasu shugaban hadis sun fassara da ni sun fassara da annafaka annafaka kenan duk wanda ba zai iya ciyarwa ba to aure baya haka nan wanda ba zai iya ciyar da mata biyu ba sai ɗaya to shi wajibi sai ya wuri shi ne wanda ba zai iya ciyar da uku ba wajibi sai ya wuri ya wuri biyu ne wannan shi ne wajibin matawassaliyar da na fahimta duk da ni ban ji a lafazin ta ko a sauransa ba sannan kuma wannan batu yana tafiya layi akwai wayanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su yaqini irin yakinin da Allah subhanahu ta'ala ya bawa yara kanana jarirai da yakinin da Allah subhanahu ta'ala ya bawa dabbobi da tsuntsaye saboda bin mamaki akan ya samu wani yakini wanda dabba yana da shi amma dan adam mai hankali wanda Allah ya hukunta shi kan dukkan hadisi ko yawancin hadisi ba shi da wani kamar da sallallahu alaihi wasallam yake cewa لو توكلت على الله حق التوكل حق التوكل كما توكل كما توكلت غيره Allah yake amma kuma yake cewa da kun dogara da Allah dogara ta hakika kamar yadda tsuntsaye ko tsuntsu ke dogara ga Allah da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi albuta ku inda kuke ba tare da kun sana'a ku kun ma ba har yake ce ba ta hudu khimatan da saruhu itwanan tsuntsaye za su na fita ciki a rane da yunwa sai su tsoro su dawo cikin su a cike tsuntsu zai iya sauka inda in kai kai daga a wajen ba za ta ga ƙwayar hatsi ko ƙwayar abin da tsuntsu zai iya shiga a wasu tsuntsu da za ka ga yana caka tana caka tana shiga daidai lokacin da take saukowa lokacin da zai haifi abin da ta shi saboda tana da yakini duk inda take Allah zai kawo mata abinci to akwai bayin Allah irin wannan sun kai makamu tsayi da al'akar sun kai makamin da tsuntsaye suka ke wanda su ba su allaka rayuwar su karkashin wata sana'a ko wani sabari ba sun mayar da sabari zuwa ga musabbi musabbi ce suna cewa musabbi da sababin abu ɗaya ne saboda haka su ba ruwansu da sababi ba idanunsu ba sa na kallon saboda suna kallon mutarci ne zukatansu zukatansu ba su rataya da saboda ba su rataya da mutarci ne shi ne Allah su ramu tara da irin wannan ba wai mata ko kuma bayan sun auri mata ko kuma za su iya siyo yanzu ɗari ma ko ɗari biyu ko saboda ba su ce su ne za su rike wannan matan ba su ne za su rike 'ya'yan wayannan matan ba ya suka yi shi wanda ya yi abin Allah shi ne zai zama to idan ka kai wannan makami din to za ka iya auren mata biyu ko ba ka da kai gobe in kai niyan cewa za ka yi aure za ka auri mata guda biyu ba ka da ko biyu cikin daren Allah zai kawo maka zaki da dukkan wani da za ka saboda baka ce kai zaki ba ka mayar da abubuwa ga Allah kamar da sun iya mayar da rayuwarsa shin sa da shin zuwa ga Allah kaga layi yin da don haka za ka ga Qur'ani baya magana akan sintin mutane ne daya kaga akwai da Allah yake cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila ummika wala tamsuha kullal basti fataqul malum mahduba ma'ana karkara ko abin da yake hannunka gaba ɗaya kamar sai ka zo ka zauna kana ƙwalla wani kana tunanin abin da ka bayar da kana zargin kanka gashi na bayar da amfani da ya ina na farko kaga da yake wala ta dukuha kullal basti bai ce haka bai ce haka ya tsaya ba sai ce fataqu da maluman mahsura kenan wanda in ya ɗauki dukiyarsa gaba ɗaya abincinsa gaba ɗaya ya sadakar ba zai zamanto mahasuri ba ba zai zamanto maruri ba shi wannan ya bayar shi ne makururi ayar tunda da yake wala ta musuka ha kullal basti sai ce fa ta kuda ya kawo fasa badiya ya kawo fi'il mudari mansubi bi al-mudmara wujuban ba'da fa'i sababiyya wannan zai nuna ma kenan idan idan ba ta kuku da maluman mahakuran din kai ba za ba zai same ka ba za ka iya ɗaukar dukkan abin da ka mallaka na duniya ba don haka ne sai na abubakar da aka ce a zo a jahaza janshin usra yayi har takalmin kafansa bai bari ba gidansa kudin da yake hannunsa kayan abincin da yake hannunsa tufafuwan da nasa tufafuwan yaransa ya bar wa kowa sutura ɗaɗɗaya riga ɗaɗɗaya da zai sa ya bar abincin da an jima za su ci a gidansa ya bar takalmi ɗaya komai ɗaɗɗaya ya kwaso duk abin da yake gidansa da takalmi da mayafi da komai da komai ya kawo don me manzo bai ce shi ai Allah ya hana ya ce wala ta rubuta hakun da ba ya hana ka ɗau dukkan shankan abin da ka mallaka ka baya saboda haka kamar yanzu an so bai gaya masa haka ba saboda ya san da shi bayan hakan ba zai zama so mahasuri maruri ba a nan ne sai na umar yake cewa a yau ne zan gane a makami na tarar da abubakar ne ko ya ne ko muna daidai sai ya yi raba duk abin da ya mallaka kashi biyu ya kawo rai ya kawo rai ya tarar da sai na abubakar ya kawo kyakkyankan abin da ya mallaka a gidansa a duniya ma gaba daya kaga ta nan ne za ka gane a nan kenan wala tabkura kullal basti da wasu yake ire-iren wanda idan mu dau muka sadakar da abincin gidanmu gaba ɗaya na da hatsi buhu goma a gida sai na ga duk angon ba abinci sai in ce duk yan angon nan su fito wannan kwano biyar wannan goma wannan ashirin wani ma talatin wani ma a ba shi buhu ya tafi buhu goma nan ka cankan raba shi in na shiga cikin gida na ko hatsi ala sai ko ɗaya babu amma ba zan zamo mahasuri ba ma nan mahasuri na takaicin abinci ina bin abin ina kwalla bare a kan abin yanzu bayan na sadakar da hatsi dubu goma nan me za mu ci me zai ci baya ba na wannan kuma ba na zargin kaina to wannan daidai ne Allah ya ce ki haka sai da zaka gane haka ya ce da wasu ya ce da wasu wannan dina idan an faku lam yusrifu wa lam wa lam yusrifu wa lam yaksiru wa lam yaqtu kirawayi da uku وكان بين ذلك قواما su ba sa barna ba sa kuma mako suna nan tsakatsakiya su ba marowata bane kuma ba masu kyauta bane na a zuwa gani wa kana baina zalika qawama kaga wannan wasu ma su ma daban ne wannan akwai kuma wasu da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yut'imuna ta'ama ala hubbihi saboda da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara ala din da ma'ana ma'a ai wanda imuna ta'ama ala hubbi ai ma'a hubbi ni ne ina cin abinci haka ne alaro to shi kenan cin abinci na baya kare kamar da abin da magana dauka ba dan ba na so na ba da wani abin na ko duk da ina so in ci ni ma in koshi ma'a hubbi dauka ya bayar akwai wayannan sannan kuma akwai wanda ta yake cewa ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطر wanda da sun kai magana a kansu a kan ɗayansu ya sha ruwan ya rayu dukkan shi ruwa ya kashe su akwai irin wannan to saboda haka mutanen ne iri iri shi yadda na fahimta sarki suruti yana magana ne a kan wa'anda Allah ya ce fa taqulu da marumin ma'asura in irin wannan ne ba ma wai a takaita da aure ɗaya ba auren ma karfe saboda kana so ne ka auro 'yar mutane ka cutar da ita ka zalunce ta ba ci ba sha ba su ci ba yunwa ya kashe ta haka kake so to me yasa ma'aikacin mani tafa'a minkum ba'ata ina ganin za mu yi takaita ba kar kuma ya zama wata lacca ce sabuwa dan السلام عليكم ورحمة الله
Allah kara ma lafiya Allah shi ga mai ba Allah saka baka Allah